Barkanmu da sake haɗuwa a wannan majalisi don gudanar da daura cikin littafin Sulamul Wusul ila ilmil usul na Sheikh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wal jami'il muslimin. A wannan shine zama na sha uku cikin wannan daura mai albarka da majalisin shababu sunna ƙarƙashin jibis dambam take tsarawa a muna bayani akan abin da ya shafi shuruɗu la ilaha illallah guda bakwai wanda har yanzu dai za mu ƙara sharhi a kansu da abin da suka kunsa sharaɗi na farko muka ce shi ne me al'ilmu almunafi lil jahal ya zama kana da ilimin abin baka jahilce shi ba wannan yake nuna mana muhimmancin neman ilimi sharadi na biyu al-yaqin yaqini al-munafi lishak ya zama akwai yaqini wanda yake kora kokonto ba shakka ba kokonto game da kalmar la ilaha illallah sharadi na uku al-qabul al-munafi lil raddi ka karɓe ta hannu biyu kada ka ƙyamace ta kar ka ƙi karɓa sharaɗi na hudu alinƙiyat almunafi littarki ka zama ka miƙa wuya wanda yake kore sako-sako ko kuma ƙin ko kuma barinta gabaki ɗaya sharaɗi na biyar as-sidqu almunafi lil kadhib gaskatawa ya zama akwai gaskiya cikin faɗinka la ilaha illallah. Sharaɗi na shida, al'ikhlas, almunafili, lirriya, wasum'a, yi don Allah wanda yake kole riya yi ba don Allah ba. Sharaɗi na bakwai, almuhabba almunafiyatu, lilbukubi, so, nuna soyayya ga la ilaha illallah. da duk abin da yake da alaka da la ilaha illallah ka nuna son sa wanda yake kore fushi ko kyamata a waɗannan hadisai da suka zo ayoyi da ke nuna duk wanda ya yarda da la ilaha illallah ko ya mi kauya ko yayi da sauransu duk suna da alaka da la ilaha illallah zai shiga aljanna to babu ba su da wani tufka da warwara tsakaninsu da hadisai da suke nuna masu saɓan Allah za su shiga wuta. Malamai sun haɗa tsakanin hadisan, suka ce, Idan ka yadda da la'ilaha illallahu, ka mutu a kai, mutum ya aikata saɓan Allah zai shiga wuta, amma faɗin la'ilaha illallahu da cika waɗannan sharuɗa ba zai sa ya dawwama a wuta ba. Za a fitar da shi da ceto ya shiga aljanna. Kun ga shi ya sama a sharaɗi na farko al'il, wala ya mulkun lazina ya da'una min dunihi shafa'ata illa man shahida, bil haƙƙi wa ya alamu. Da aka zo maganin ceto, ceton nan ba a faɗi wani irin ceto ba ne, ceton kar a shiga wuta ne, ko kuma ceton an shiga wuta a fita daga wuta. Da manzan Allah da Abu Hurairah ya tambayi manzan Allah, wa ya fi cancanta da ceton karan tashin alkiyama, ceton kala-kala ne. Akwai ceton kafin a shiga wuta, akwai ceton bayan an shiga wuta, kun ga nan ma ba a bambance ba, da haka wanda yake la'ilaha illallahu ya cika waɗannan sharuɗa, amma aka san matsaloli na sakaki wajen aiki, a har aikinsa munanan ayyukansa suka kai ya shiga wuta, to zai fita a wuta a dalilin la'ilaha illallahu bayan an babbaka shi, ya ji zafin wuta. sannan sai a shigar da shi gidan aljanna da izinin Allah maɗaukakin sarki saboda faɗin la ilaha illallah ya zo cikin hadisi cewa Allah maɗaukakin sarki zai sa masu imani su ceto ran tashin iyama in an aljanna suka shiga aljanna ɗan wuta suka shiga wuta muminai za su ce akwai waɗansu mutane muna sallah da su muna azumi da su muna aikin hajji da su muna karatun Qur'ani da su muna kaza muna kaza amma ba mu gansu a gidan aljanna ba ba ku gansu ba ba mu gansu ba to ku leka wuta in kun gansu kuma kuka ga alamar la ilaha illallah to ku fito da su ku shigo da su aljanna an ba ku ceton su za su leka wuta za su gansu sun da alamar la ilaha illallah alamar ita ce jikinsu zai babbace gaba ɗaya amma banda gura banda guraben sujada. Ai, gobarar wuta ko zafin wuta ya babbaka su, amma in ka duba fiskarsu da goshi da hanci, babu wani abu da ya taɓa shi, wutar ta kewaye wannan gurin ba ta taɓa shi ba. Idan ka dubi tafin hannunsu nan ɗin nan da suke dafawa su yi sujada, za ka ga ba abin da ya taɓa shi. Wutar ta cinye nan, ta cinye nan, amma nan ɗin ba abin da ya taɓa shi. Idan ka dubi gwiwowinsu da suke kafawa a ƙasasan da suke sujada, za ka ga gwiwowin ba abin da ya taɓa, amma ya taɓa sarangali, ya taɓa cinya. In ka dubi yatsun ƙafafuwansu da suke kafawa a ƙasar su sujada, na dama da na hagu, wutar ba ta cinye ba, amma ya ci wani guri a jikin ƙafafuwansu. To, ta nan za su gane waɗannan su ne suka ce la ilaha illallah. Sai su fito da su, su shigo da su gidan aljanna da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Ayyub al'ansari ya tambayi manzan Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi, ko wani mutumi ya zo ya tambayi manzan Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi, cewa akbirni an amalin yudkhilni aljannata, ka ba ni labari game da aikin da zan aikata kuma na shiga aljanna a dalilin aikin. Sai ce, sai ce masu ta'abudullaha la tushrik bihi shai'a. ka bauta ma Allah kar kai shirka da shi ko kada kun ga an gama ko tauhidi la ilaha illallah ta shigo ciki sai aka ce wa tuqimus salah ka tsaya da sallah wa tu'ti zakka ka bada zakka wa tusilir rahima ka kuma sada zumunci kun ga sai aka kirgo ayyuka da dama da sai an aikata su a shiga gidan aljanna kenan ma'ana la ilaha illallah ita ce jagora mun gane ko la ilaha illallah ita ce jagora amma ana buƙatan wasu ayyuka bayan kalmar la ilaha illallah a imam muslim ya ruwaito hadisi daga abu huraira tsira da amince Allah tabbata a ga radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullahi dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu aljanna wani mutum ya ce manzon Allah ka nuna mini wani aiki da idan na aikata zan shiga aljanna qala ta'budullaha la tushrik bihi shay'a ka bauta ma Allah kada kai shirka da shi ko kaɗan. wato qima salatul maktuba ka tsaida sallah ta farilla wato utiya zakatul mafruba ka bada zakan da aka wajabta maka wata suma ramadana kai azumin watan ramadan waɗannan su ne ayyukan da za a yi a shiga ina a shiga aljanna fa qala ar-rajul wallazi nafsi bi yadihi sai manzon Allah yace eh sai mutumin da yazo yi wannan tambaya yace na rantse da Allah da raina ke hannunsa la azidu ala hadha wala anqus minhu bazan ƙara ba bazan kuma rage ba iya abin nan da aka faɗa mun su zan yi shiga aljanna babu ragi babu ƙari da yadda zan bauta ba Allah babu shirka wannan fa babban aiki ne fa yana da faɗi na yarda zan yi tsai da sallah zan ba da zakka zan yi azumin watan ramadana babu ragi babu ƙari su zan yi ta yi har na mutu manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi yake man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljanna falyanzur ila hadha wanda yake sha'awar ya ga ko wanda zai ji daɗin ya ga ɗan aljanna yana tafiya da kafarsa a duniya to ya kalli wannan mutumi da ya bai waɗannan tambayoyi aka ba shi amsa kuma ya ce su zai aikata kun ga wannan ma yana nuna mana rashin shirka ba shi kaɗai ba ne yake shigar da mutum aljanna sai an haɗa da me sai an haɗa da wasu ayyuka ɗin ya zo a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal an bushair bin al-khusasiya ko khasasiya qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ubayyuhu wannan bashir yake cewa na zo gurin manzon Allah zan masa mubaya'a fashtarba alayya sai manzon Allah ce kafin ka mun mubaya'a akwai sharadi akwai me sharaɗi to bari mu ji sharaɗin shahadata Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Da shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah, annabi Muhammadu manzon Allah ne, wa an uqima sala sharadi na biyu na tsere sallah, wa an utiya zakka sharadi na uku na tsere na bada zakka, wa hujja hajja hajjatal hijjatal islam ne aikin haji irin na musulunci na hudu kenan. Abu na biyar wa an asuma Ramadan da yi azumin watan Ramadan. arkanin Islam sun cika. Wa an ujahida fi sabilillah kuma idan za a yi jihadi ni ma na aje a yi jihadi tare da ni fi sabilillah kafin na musulunta duk sai na yarda da waɗannan. Wa qultu sai na ce ya Rasulullahi amma sanataini fa wallahi ma uqiquhuma al jihad wa sadaqa ya manzon Allah abu guda biyun nan fa ba zan iya su ba ba zan iya jihadi ba ba zan iya sadaka ba na ɗauki kuɗi na da baya ba zan iya ba jihadi ba zai iya ba ya ce ba zai iya waɗannan abu guda biyu ba faƙababa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dahu sun maharrakaha manzan Allah sai ya dunkula hannunsa ana haka a yi mubaya a mutum ko shi wanda za a yi mubaya a shi ma zo ya ɗaura hannunsa sai manzan Allah tsira da aminta Allah sabbata a gare shi sai ya dunkula hannunsa ya ƙi ya yadda a yi mubaya sun maharrakaha ya yi motsi da hannun ya yi motsi da hannun alamar bai yadda ba wa ƙala fala jihada wala sadaka ka ce za ka musulunta ba jihadi ba sadaka fa bi mace da kulul janna ta izan ya za a yi ka shiga aljanna to ya za a yi ka shiga aljanna don haka eh kan mutum ya rudu da cewa shi mai imani ne baya shirka kuma ya sako-sako da aikata ayyukan samun lada idan yayi wasa waɗannan ayyukan za su masa cikas wajen shiga aljanna. Ɗaya kenan, idan kwa ya yi rashin sa'a ma, saboda ƙin waɗannan ayyukan zai iya warware la'ilaha illallah ɗin. Mun gane ko? Za a zo daga baya ya faɗe ta, saboda babu aiki bai ƙarfafa ta da aiki ba, sai ta zama ita ma ta warware gaba ɗaya babu ita. Saboda akwai da waƙilu la'ilaha illallah, wanda za mu zo kansu insha Allah ta'ala. Mun fahimci wannan ko? Don haka jama'a mu tsaya mu dage sosai tukuru mun ce la ilaha illallah to a mata yaɓe da sauran ayyuka na alkhairi ayyuka na shiga aljanna na farilla da na fulfuli daban-daban Allah maɗaukakin sarki ya samu dace a qultu ubayyuka fabayatuhu alaihinna sai na ce to shikenan zan maka mubaya sai na masa mubaya akan waɗannan abubuwa da manzon Allah ya ai ya kirgo mun su waɗannan kun ga suna me suna nuna mana cewa dole sai da su manzon Allah ce umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu Allah ilaha illa Allah an umarce ni na yaƙi mutane har sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah iya nan aka tsaya wa anna muhammadar rasulullah annabi muhammad manzan Allah ne wannan duk shahada ce iyanan aka tsaya a'a sai aka ce wa yuqimus salata su tsaye da sallah wa yu'tuz zakata su ba da zakka shi yasa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu bayan manzan Allah ya rasu an daura shi shine khalifa an san waɗansu mutane da suka ce ai yanzu ba za mu ba da zakka ba ai manzan Allah ne aka ce ya karba yanzu ba manzon Allah dan haka ba mai karban zakka sai suka ki ba da zakka sayyidina Abubakar bai shirya zai yake su ba ya ce zai yake su sayyidina Umar shi ma duk da zafin sa fa amma sai yake fahimtar to ai ba dole bane yace ya zaka yake su yace zakka suka hana da zakka da sallah duk ɗaya ne a cikin alqur'ani Allah bai raba zakka da sallah ba ya kawo masa hujjoji har sai da Abubakar ai sai da Umar ya fahimci cewa eh fa wanda ya raba zakka da sallah za a yaƙe shi daga nan ya masa muwafaka aka je aka yaƙi waɗanda suka hana zakka kun ga wannan yana nuna mana me yana nuna mana waɗannan ita shahada Allah ilaha illallah sai an yi me sai an haɗa ta da ayyuka manzo Allah ce fa iza fa'alu idan suka ce la ilaha illallah suka tsaye da sallah suka ba da zakka, to idan suka yi haka asamu minni dima'ahum wa amwalakum illa bi haqqil islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala da jininsu da dukiyoyinsu ya zama katan sun zama wato sun tsira jininsu da dukiyarsu ta tsira sai dai da hakkin musulunci hisabinsu kuma yana ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma yana nuna mana me yana nuna mana dole sai an haɗa aikin ƙwarai da kalmar la ilaha illallah ubangiji ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din in suka tuba suka tsaye da sallah suka bada zakka sun zama ƴan uwanku a addini ba su zama ƴan uwa ba sai da suka haɗa me sallah da zakka bayan sun ce la ilaha illallah fa khallu sabilahu ku rabu da su kar ku yaƙe su ba a ce a rabu da su kar a yaƙe su ba bayan sun ce la ilaha illallah sai da suka haɗa tsakanin sallah da zakka don haka waɗannan dole wajen faɗin la ilaha illallah da cika sharuɗanta mu zama muna faɗake da su a abu na gaba wanda yake da alaƙa da waɗannan shurub na la ilaha illallah malam ya kawo sharaɗin la ilaha illallah guda nawa guda bakwai. To, sai Muhammadun Rasulullah, sallallahu Alaihi wasallam, me sharuɗanta? Ba'atuhu, fi ma amara, in ka yadda annabi Muhammadu annabi ne, to dole ka masa ɗa'a. Mun gane ko? Man yi tsayen Rasula, faƙad aƙwa Allah. Ya ayyuhan lazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah Kul ati'u Allah war Rasul. Mun gane ko? Ayoyi da dama da suke nuna me yi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da'a. Wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu. Abinda manzo ya zo muku da shi, ku rike shi. Wa ma nahakum anhu fantahu. Wanda ya hana ku ku hanu. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. duka waɗannan dalilai ne da suke nuna ba'a a manzan Allah. Wacce damu ma wa tasdiquhu fi ma akhbara. A wacce damu ba ma naha anhu wa zajara. Da barin abin da manzan Allah ya ce a bari ko ya tsawatar. In manzan Allah ce ku bari ku bari. Fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما duk abin da manzo Allah ce ku bari ku bari in ya ce ku nisance shi ku nisance shi in ya tsawatar kar ku aikata abu mun gane ko yi masa da'a akan umarni barin abin da ya ce a bari sannan wa tasdiquhu fi ma akhbara in manzo Allah ba da labari a gaskata shi ko da labarin kwakwalwarka ba ta ɗauka ba. Wata rana, manzon Allah yana tare da sahabbansa, amma babu sai na Umar da Abubakar a gurin. Sai yake ba su labarin wani mutumi yana ya wani mutumi ya loda kaya akan saniya, yana tafiya ya hau kanta, sai ta masa gardama sai ya doke ta, sai ta ce, Ni fa ba don a loda mun kaya a hau kaina aka halicce ni ba, ni an halicce ni ne don na huɗa. dan ne huda aka yi sai sahabbai suka ce saniyar ta yi magana sai manzo Allah ce eh Abubakar da Umar sun yadda da wannan magana ba su san fa an faɗa ba san wa ma huma samma kuma ba sa wajen amma manzon Allah ce sun yadda sun gaskata to magana idan manzon Allah faɗi magana kawai ka gaskata ta idan hadisi ya inganta daga manzon Allah aka ce ma ya inganta to ka gaskata shi kar ka karyata shi tasdiquhu fi ma akhbara sai sharadi na na a yi masa da'a akan abin da yace ayi barin abin da yace a bari wa zajara mun faɗi wannan sai tasdiquhu fi ma akhbara sai Allah yu'badu Allah illa bima shar'a Allah wa rasuluhu kada ka bauta ma Allah sai da abin da Allah da manzansa suka shar'anta wato duk abin da zaka yi na addini ka yi shi a bisa tsari na sunna a bisa koyarwar manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kada ka yi wannan aiki a bisa san ranka mun gane ko ka yi shi a bisa bin sunna ta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya aikata wani abu a musulunci wanda ba mu muka ce yayi ba an mayar masa man amila amalan laysa alaihi alaihi amruna fa huwa fa huwa raddun wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu akai shi ma an yi me an mayar masa aikin sa ba za a karba ba wannan a takeice su ne abubuwa da suke da alaka da kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah yi ubadullahu illa bima shara'a Allah wa rasuluhu kar a bauta ma Allah sai da shari'ar da Allah ya yarda da ita manzansa ya yarda da ita sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam na'am aha eh shine Allah yu'budullahu la bil ahwa'i wal bid'i ba bid'a babu sarrai mun gane ko akan sunna kawai zaka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala na'am bayan waɗannan baituka da suke nuna shuruɗu la ilaha illallah sai kuma malam sai ya dawo ya ci gaba da magana akan me ake nufi da ibada sai ce summal ibadatu
قال الناظم رحمه الله ثم الإبادة هي اسم, هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك فافهمه ديت أوضح المسالك نعم malam yace summal ibadatu hiya ismun jami'u li kulli ma yarda al ilahu sami'u yace ita kuma ibada yanzu da ba muna kan wani irin tauhidi ne tauhidul uluhiyya ko wanda yake nuna abauta ma Allah tsantsa ya fara mana da maganan kalmar la ilaha illallah ita ce mafi girman kalma aka zo aka yi magana akan me ma'anoninta aka yi magana akan sharadinta to bari mu ɗauki ibada ɗin kanta bautar Allah yasmun jami'un suna ne da ya tattaro kullu ma yardal ilahu duk abin da Allah ya yarda da shi as-sami'u Allah mai ji duk abin da Allah ya yarda da shi to sunansa ibada in Allah bai yarda da abin ba ba ibada bane ibnu taymiya shi yayi fara wannan ta'arifi din cikin malamai akan iya sanin mu yace hiya kullu ismin jami'in li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina ibada duk abin da Allah yake so ya yarda da shi magana ce ko kuma min al-aqwali wal a'mal ko kuma aiki abin a fili yake ko a koye indai Allah ya yarda da abin yana san sa to sunansa ibada a da haka kenan duk abin da idan ka yi shi Allah na son sa sunansa ibada. Ibada ba ta takaitu akan iya sallah, azumi, zakka da makamantansu ba. Ta shafi komai da komai. Idan kana tafiya, Allah ya siffanta yadda yake so a yi tafiya. Ko? Ya, ya Allah yake so a yi tafiya? Wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala qulan kar kai tafiya kana takama duk takamanka baka isa ka bula kasa ba duk daga kanka baka isa ka kai dutsi tsawo ba mun gane ko sai aka yi ce me wa ibadur rahmani allazina yamshuna anil alal ardi hauna bayin Allah na gari suna tafiya a ƙasa cikin tsanaki to haka ake so kana tafiyar ka babu takama babu girman kai babu dagun kai kai tafiya cikin tsanaki yadda ya dace to yanzu in kai wata tafiyar ka yi bautar Allah, in kai wata tafiyar da Allah ya hana, ka yi mai, ka saba ma Allah. Mun fahimci wannan? Ta ga kenan, a tafiyarka akwai mai, akwai ibada, akwai mai, akwai saban Allah a ciki sai ka zaɓi guda ɗaya kaga wannan kenan a maganar ka akwai mai kyau wanda Allah yake so akwai irin yadda kake fitar da murya Allah yana son irin wannan akwai wanda Allah baya so Allah madaukakin sarki yace me waqdud min waqfid fi mashyika waqdud min sautik kai tafiya cikin tsanaki ka rintse sautinka kada ya zama kana magana da ihu da tsawa sai dai a muhallin da ake so a yi ihu ko kuma a yi tsawa mun gane ko amma a ce a koyaushe in ana taɗi muryanka ake ji raka raka raka raka Allah maɗaukakin sarki baya san irin waɗannan su ne almutafahiqun as-sassarun manzon Allah ce Allah yana fushi da irin waɗannan mutane masu zaƙin baki masu murya wajen surutu idan ana taɗi Allah baya san irin waɗannan to kaga idan zaka yi irin wannan magana cikin sassautar murya to sai a kira ta cewa ta yi ibada. Kaga a maganar kama akwai me? Akwai ibada. Amma in kai sautin da Allah baya so irin na jaki, ka saba ma Allah. Inna an karar aswati, la sautul hamir, mafi munin sauti, iji Allah shi ne kai magana kamar jaki, sautin jaki. Kar idan za ka yi magana, ka yi ta cikin tsanaki, cikin nutsuwa, ba tare da ka ɗaga murya kana yin ta cikin tsawa-tsawa ba, to wannan in ka yi ta, ka yi ibada. Mun fahimci wannan ko? Shi ne mana ya ce, Sun mali ibadatu yasmun jami'u bi kulli ma yarbal ilahu sami'u. Suna ne da ya tattaro duk abin da Allah maɗaukakin sarki yake so. Harkan neman arzikinka ya zama da ka tsarkake ta, ka bi ta hanyoyin da Allah ya ce a nemi arziki. Idan ka bi waɗannan hanyoyin, ka samu dukiya, kayi ibada mun gane ko ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya ku masu imani kar ku ci dukiyarku da barna sai zama hanyar da kake neman dukiya babu babu barna a ciki to ibada take mun gane ko ka tsarkake hanyar neman kuɗinka kana kasuwancinka amma ana rubuta maka ladan ibada saboda me kasuwancin tsarkakakke ne haka Allah yake son sa mun fahimci wannan a ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa ya innal ladina ya'kuluna riba innal ladina ya'kuluna riba eh alladina ya'kuluna riba ko la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas a neman dukiyarka a neman kuɗin da kake sai zama babu cin riba kuma ka kula da addini neman dukiya bai hana ka bautar Allah ba neman dukiya bai hana ka neman ilimi ba mun gane ko kana kasuwancinka amma in ka samu dama zaka je ka nemi ilimi kana kasuwancinka in ka dawo a kasuwa zaka je wajejen karatu ka ji ilimi ka saurari ilimi ka karu to shikenan yayi يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا كما إيماني كركو شغلتا كركو بري دوكيركو جنيمون كدي da ƴaƴanku da iyalanku su shagaltar da ku daga ambaton Allah yana daga cikin ambaton Allah neman ilimi Allah madaukakin sarki ya yabo waɗansu mutane ba cewa ba sa kasuwanci ba suna kasuwanci yace rijal لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتكلم فيه القلوب والأبصار الله با hana ne neman kuɗi yayi ba ya yabi waɗannan mutane amma sai siffanta su ƴan kasuwa ne yace wasu mazaje ne sai aka kira su da suna mazaje ko da mace ce anan ita namiji ne mun gane ko la tulhihim tijaratun kasuwanci baya shagaltar da su wala bai'un ko saye da sayarwa an zikirin lahi daga ambatan Allah, wa iƙamis salati da tsaye da sallah wa ita'iz zaka kasuwanci baya hana su ba da zaka. Ka san akwai wanda idan ya yi kuɗi, kuɗin suna taruwa sai ya ga idan yana ɗaukan zaka kamar asara yake. Ka gama ka samu amfanin gonarka, saboda kai kai kasuwanci, ka samu buhun gero talatin, sai ka ji gero yana tsada. za ka samu kuɗi sai ka ɗabi buhu talatin ɗin gaba ɗaya ka je ka sai da shi a kasuwa kaga neman kuɗi son kuɗi ya hana ka bada zakka mun gane ko to su waɗannan neman kuɗi baya hana su bada zakka neman kuɗi baya hana su sallah neman kuɗi baya hana su ambaton Allah daga cikin ambaton Allah akwai me neman ilimi duk baya hana su Allah ce suna yin haka ya khafuna yawman tatakallabu fihi alqulubu wal absar suna tsoron wata rana da ido ke rena fata, idonka zai wuri-wuri, hankali ya tashi, to suna tsoron irin wannan rana ɗin. Kun ga neman dukiya bai hana su me ba, bai hana su ibada ba. Da haka idan ka nemi dukiyarka ka nemi duniya a bisa tsari, to kana ibada ne. Mun gane ko? In ka neme shi yadda Allah yake so, ka san eh yadda kake neman kuɗin da Allah ba zai fushi da kai ba. To wannan ibada kake neman kuɗinka. ka. Ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa neman duniya da kuma mai ibada a waje ɗaya. Wa mutaki fi ma ataka Allah daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya. Ka nemi abin da Allah daga cikin abin da Allah baka neman eh gidan lahira. Ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah baka amma kar ka manta rabanka na duniya. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' ya kuma su imani in aka yi kiran sallah na ranar juma'a wanda liman yana shigowa masallaci za a kwalla kiran sallah ba ce ka taho masallaci dole sai ka ji free hudu ba mun gane ko ga shagon ka yana nan a gefe kana jin sauti sai ka ji an kwalla kiran sallah to fa yanzu liman ya zo masallaci to in ba baka rufe shagon mutum da baka yi laifi ba amma yanzu kan tunda kana ji al'Allahu akbar kawai rufe shago yi maza ka iso masallaci ka ji kuɗuwa fas'au ila zikirillahi wa zarul bai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamu sai aka ce me fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun idan aka idar da sallah ku shiga kasuwanni ku shiga ƙauyuka ku buɗe shagunanku, a je a nemi falalar Allah, a nemi kuɗi, a nemi dukiya, amma a ambaci Allah kuma. Ana bikin duniya ake na ƙiyama. Mun gane ko? To idan ka sa tsarin ka yi tafi akan haka, to kana neman kuɗi, neman kuɗinka ibada ne. Mun gane ko? Amma neman kuɗi ka tashi tun da safe, ka fita neman kuɗi. Ƙarfe shida, ka tashi ka fita neman kuɗi. baka dawo ba sai karfe ukun dare ko karfe biyun dare a wannan neman kuɗin baka tsaya kayi sallah akan lokaci ba ba neman ilimi ba kaza ba kaza ba kaza ka gaji ka dawo gida ka kwanta ka ka rasa sallan asubahi baka tashi da wuri ba sai da rana ta fito ka tashi kai sallan asubahi bayan rana ta fito rayuwarka kusan haka to wallahi akwai matsala a neman kuɗinka gwara ka tsaya ka ka yi makanka saiti, ka yi makanka kiyamun laili ka gyara. Mun fahimci wannan ko? Ka tashi ta safi ka tafi gona, baka dawo ba da wuri, ka ɓata lokaci a gona, ka dawo ba neman ilimi, ba ambatan Allah, sallar ma ba ka yin ta akan lokaci, duk kana gona. To akwai matsala, amma zuwanka gona bai hana ka ibada ba, zuwanka gona bai hana ka neman ilimi ba. To alhamdulillah. sai a ce duk abin da kake yi kana yin sa akan tsari kai kana bautar Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu da haka wannan yana nuna mana shumuliyatul islam musulunci ya mamaye komai da komai komai musulunci ya shigo ciki yahudawa suka zo suka san manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi ko kuma suka samu sahabbai kai suka ce an ce addininku na musulunci komai bai bari ba an karantar da ku komai da komai sahabbai suka ce hatal khara'a har yadda ake shiga ban daki yadda zaka shiga ban daki da yadda zaka yi a ban daki har ka fito ma an faɗa ma to yadda zaka je kai kashi ma an faɗa ma ai shikenan an gama komai me ba za a faɗa ma ba a musulunci mun gane ko in zaka shiga ban daki zaka shiga da kafar hagu kafin ka shiga zaka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi in ka shiga ban daki karka kalli gabar karka kalli yamma ko ba duk an koya mana an koya mana idan kana idan za ka yi fitsari kar ka riƙe zakarinka da hannun dama idan za ka yi tsarki kar ka yi da hannun dama duk an koya mana ka je tun daga shiga ban ɗaki har ka fito in za ka fito ka fito da kafar hagu ai dama ita ce za ta fara fita sannan sai kafar hagu sai ta biyo baya kana fitowa sai ka ce me naka. to dan Allah yadda za ka yi kashi ma aka ce ga yadda za ka yi da sauransu balle kuma sauran abubuwa na mu'amala da sauransu kaga ba abin da musulunci bai bari ba da haka idan ka bi irin waɗannan tsare-tsaren gabaki ɗayansu to kana cikin bautar Allah maɗaukakin sarki ne mun gane wannan ko kana cikin bautar Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu akwai lokaci to shikenan za mu dakata a nan mun tsaya akan definition na ibada summal ibadatu yasmun jami'u لكل ما يرضى الإله السامع زام تاشي وفي الحديث مخها الدعاء yanzu za a fara kawo misalan ibada mun gane ko mun yi maganar ta a dunkule da abubuwan da ta shafa muka ce ta shafi komai to amma akwai wasu manya-manyan ibadoji wanda malam zai kawo mana misalan su insha Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai a ɗaya daga cikin wanda muke musharaka da su a wannan daura kuma suka tsaya sosai don su ga wannan daura ta yiwu wato shine malam Aliyu ya yi tafiya jiya kuma bai dawo ba saboda wasu ayyuka da ya taso yanzu haka yana alƙaleri muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sa ya dawo lafiya abin da ya je yi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi nasara Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi Allah ya kare masa hanya ya dawo da shi cikin iyalansa lafiya na'am kamar akwai wanda zai yi tambaya na'am zai rama raka'a biyu mutum ya zo sallar juma'a ya samu tahiya raka'a hudu zai rama ko kuma raka'a biyu matukar ka zo ka san wani bangare na sallah tare da liman irin sallar da ya irin ta zaka yi mun gane ko irin sallar da ya irin ta zaka yi babu canji raka'a biyu zaka yi na eh a'a raka'a biyu zaka yi ai ka samu wani bangare na sallar tare da shi mun gane ko? Na'am. Amma in baka samu ba, shine za ka yi raka a kudu. Ka gane? In baka san komai a cikin sallar ba, shine za ka yi raka a kudu. Wallahu ta'ala alam. Baiki na nawa? Da ɗaya? Me ya ce? بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير Allah madaukakin sarki shi kadai ya kadai ta da yin halitta akwai wanda ya halice ka in ba Allah ba eh shi kadai ya halice ka akwai wanda ya sama in ba Allah ba eh akwai mai kasa in ba Allah ba to shine bil khalqi din shi kadai ya takaita wajen yin halittarsa war rizqi Allah shi ke arzutawa akwai wanda yake baka arziki in ba Allah ba akwai wanda yake baka numfashi in ba Allah ba akwai wanda yake ciyar da kai in ba Allah ba duka Allah ne wata dabir akwai wanda yake kawo dare da rana in ba Allah ba damuna da rani da kaka'a da sanyi da zafi duwa yake kawo waɗannan Allah Allah shi yake juya al'amuransa gaba ɗaya mun gane ko jalla ani shariki wan naziri Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin a ce yana da abun shirka a haɗa shi da wani wanda ziri ya wuce a ce yana da wani wanda suke daidai da shi babu wanda suke daidai da ubangiji subhanahu wata'ala na'am da wannan muka kawo ƙarshen zamanmu na goma sha uku abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mu rayuwar mu albarka damunar mu Allah mata albarka wannan gari namu da kewayensa gabaki ɗayansa Allah madaukakin sarki ya mata albarka Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka wannan gari namu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh